أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurinmu a wannan lokaci a masallacin karkada da mace kenan markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a wanda ya daidai da sha hudu ga wata na Rabiu Thani hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha tara a watan sha daya dubu biyu da ishirin da daya a darasi da ya gabata muna cikin tsoron tuhu mun tsaya aya ta talatin da biyu yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin da uku ta wannan sura tsoron tuhu a kayan nan yan uwa dangane da kusan satuttuka muna bayani akan sahabbai ko waɗannan halifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam yau mun zo ƙarshen bayani na halifofi guda hudu sai da na ali ko ali radiyallahu anhu yan wajen mun diba darasin da zamu doka a wannan wurare wayannan halifofi guda hudu ɗaya ne ya mutuwa haka kurin mutuwa ba ta sababin kisa ba duka a umar kashe shi aka yi inda labarin ya kashe shi haka usman kashe shi aka yi haka ali radiyallahu anhu dukan su kashe sa yan waje wannan iya karantar da mu da fitina cikin al'umma abinda kuma da ba shi da magani annan sallallahu alaihi wasallam ya roƙi haka Allah ce ba ba shi ba shi ne cikin roƙon da yalla bai ba shi ba hana wannan abin cikin al'umma shi kudin jan hankalin mu ga jama'a kullum mutum ya guji mafitina balle a ce za a kashe za ka tashin hankali kaga waɗannan da suka yi abin da yawa shubuhohi ne aka rika yaɗawa haka ta yaɗa shubuhohi ga cikin al'umma kuma suka kanunsa da allah suke da kanunsa da allah suka shiga wannan lamarin aka game da su aka kashe umar aka game da su aka kashe usman haka aka game su aka kashe ali duk wannan kashe za ka gama da wata hujja ta banza da hujja za ka maka ayar da wallahi haka suka da su kaga a wancan zamanin kaga shari'a ke ta musulunci khalifofi ne ma don Allah kuma balle a yau shubha kaga ta haikali ma kan ta da dan wa kuna kallo a yau ki irin dai kungiyoyi na kisa da suke bayyana wannan mun tashi tare mu kashe an kuma ya ce maka ma jinin kai halitta ya kashe ni ni ma gwamna ba ka gidan ba haka ka gidan wa sana nan har suna har yau tana kaga ana wanda suna jihadi cewa sun jihadi tare da wani an kwarfi sun rabu shi ma ya na shi ya ce wani ma jini shalita shi ma jini shalita kai ma da shalita a gaba kuma ana cin juna ana kashe juna to wani da kake kaga wannan mutum wallahi ya hankali kaga saka domin wannan idan kai je ka kashe ba da maka gyara hakkin wani ne ba Allah ko ka tuba da yanka ko ka tuba da ya yanka ka tuba jinin mutum aka banza kuma karshe kai ma a zubda naka karshe kai ma ka shiga kamar da yau kana da ko yan uwa wallahi mai hankali da shiga abin da shi kitsa mutum ya hankali da kitsa wallahi ba ka da mahuta ko ka tuba a yau kan tafiya ta ce take sa mutane kurin ya shi ba kurin a ji a ji haji kuma jihadi ko suna da shi su ma mace mutane suke babu jihadi kan kashe usman haka suke babu jihadi mutum matsayi kan kashe umar za ka aka kanci wallahi haka mutum allah ma tsari da fitina kuma muna fata ma wannan fitu suka cikin kasashen mu kewayen wannan namu gaba daya wata ajana wata mun ajana daga ina mu tushen take ma tabbata tabbata addini ba ba zan ka zama lafiya ba ko ina da kina kullum wanda kace wannan wanda kace wannan kowa kullum haka ake abu abin ya shi kowa muna fata Allah ka mana wuta kwancin wannan wuta duk me ne al'ummar musulmi sharri Allah ya gaba su duk me ne al'ummar musulmi sharri Allah ya gaba su Allah ko zan dutar na gaba da Allah kare mu gaba da dukkan mu ne jirgin ce na jirgin ce ba ko ina da kiyar gaba da dan fitan ta ta buwa kowa sai ta kare kowa kullun sai Allah Allah Allah Allah kare mu to Allah ma zan tabbata suke Allah kiyaye yan uwa sai mas'ala ta wani dan uwa kai sai ya same ni kan mas'ala wai akan wanda muke bayani muke akan bid'a yan bid'a sukan zage mu a gaban su ya za su yi sai haka yi ta ce kakai komi kakai komi ɗan wani idan mutum iya gudun zagi bai shiga da'awa duk mai gudun zagi bai shiga da'awa idan ka tsaka a gidanka ko ka zo kai abin da yake daidai ka zama kan makaɗi kamar mu waiki tana gyara abin da aka yi ɓana gaskiya don haka wannan kadiba kisa ta lukumar da Allah ba duk bayanin da yawa ɗin shi kama da ya zo magana umar da ya kyawa mace mace wasu bin Allah ba a saba ka haƙuri da abin zai biyu ba damar da awa maganar zagi ba ta so na maka damar da ka karama ka karama ya lashi kurin an ku gane kullum kai mai da'awa bali a yau ha Allah sa ka fahimci sunna ka zama tun mai da'awa da kake yanzu misali an wani likita bali likita mahaukata ya zo zai wa mamaci allura yake zai zage shi kata abu kawai ya sami ko ya ya mamare shi ko bige shi sai ya sami allura idan shi ma ya mamaci ka gaba ruwan shi abu shi kenan kai mai da'awa kakka damu kai dai isar da gaskiya ka yi bayani na gaskiya wala da yawa za su hikima da mutum kai ba kuna kai da hankali shi a kawo wallahi dina mai yawa da yawa mutum kana da wasu na da yawa ba ka lati kazar kawo tumin kamar kamar na haka mu wala mu haka muke Allah shi da mu kina kai ma ka san kai ma da gaba ga gaba ka gane ka tausaya mu da gane ba wallahi kaka kaka kai da da wallahi ba ma ɗaukar sai adawa mu a so ne muke mushiri da su so muke su gane a zuwa tai ba gurin bane ba kuma zuwa zamna in gargajiya in bid'a ahli sunna ba haka muke so so muke kowa da wani gaskiya amma he mai rabo he mai rabo ba da annaba ya baro su amma gurin a gane a gane gaskiya abu gaskiya ba a tsaya gurin ga yan bid'a ga wani a so muke kowa gane sunna kowa bauta ma Allah yadda Allah ce yadda manzon Allah ce haka ne gurin wannan kaka damu kenan da zaki kaka damu yan wa ɗauke shubha duk ga irin sabbin fahimta so da yawa sukan bujurowa ahlu sunna sai a ce misali abu an tabbatar da bid'anci shi ko wata bid'a ce kaga wani malamin sunna iya wata shubha ta giddo mishi wani mana azan lahiya ya yi komo ce aban wannan ma ba laifi bane ba a ce kun jo malam wani na kuma malam wani na kuma ya ce kaza ba daidai ne to musamman ahlu sunna daban yake da gargajiya a sunna ba malam wani annabuwa annaba ake cewa Allah ce annabi ya ce ba abun malami a sunna akan ra'ayin shi ba su gane haka ba ji suke irin nasu ne tun da shawu ya ce kaza shi ke ne ne a sunna ba haka ba sai ya magana malam in ta zo ne da qur'ani da sunna ba ma kawo mutane akan ra'ayi da ina malam wani malamin gane yanda abin da babu hujja take malam ina hujja da kace kaza ne mu san ba haka ke sunna ba kuma ba ta shi kuma ce a can gargajiya ke tashi kuma mana hujja ya ce ka rashin kunya a sunna daidai sunna kai an kama abu sabo ka ce da kai na shi na sunna kenan ba ruwan sunna da mana wani amma mana wani ne ba shi nake ni ba annabi ke ni Allah ake ni da annabi ko da malami yana iya kuskure ya daidai kenan ana bin malami a sunna akan inda yake da daidai inda shi mai bada shi mai addu'a Allah ya shirye da shi in kuma yadda kuma sauka lafiya shi ne suna yawan a gane ta yi da kan basira wa babu rubu a suna babu rubu in wa sati da ya gabata mun yi bayani na magana da muke matasa da awar malikiya a baka ba hakika ba wallahi imam malik inda mutane suna da awar bin malik na gaskiya ba sa mutan bida a kasashen mu mamalki a cikin gaba-gaba da faɗar bida wannan kuma ka diba dan uwa magana maliki da ya dogara da ita wanda ya ce dole kirkiri bid'a sabuwa ce hasana ce maliki ce maliki ne maliki ne magana ce dole ce akwai bid'a mai kyau yace matsayin ka ce manzo Allah ya halci ta Allah kuma ayat ce kawo wanda mai hankali ji ta ba ayat ce kawo karama ta kawo tawiliwa sai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati sai a yau Allah ya ce ta auna rana rana arba ta kashe manzo Allah ta zama Allah ya ce a yau kuma ayu kware ce a yau na cika muku addini dan wajen Allah Allah ya ce ya cika kuma kai a cikin wani zama an sabuwa in dai bata Allah ce sai dai shirme ne in dai in dai shirme na koyawa abu ba ko ne in dai shirme ne amma in dai addinin Allah ne Imam Malik ce tun a wannan rana duk abin da babu shi na addini a wannan rana malik ta bai zamantowa addini a zamanin malik karni na biyu su kai ɗari da kaɗan a lokacin ta hanyar wata fitar a yi hankali da bai da wallahi kusa ta suke gwara a yi a kuma wallahi so da yawa ya ce to kaza ce maka a to ba ki wata bari wa'adin a ba haka bane ba ya an da yesu dan wata cikin sunan da dalimi haka mun tabarani haka albani ta san ingancin ruwaya abdullahi bin mas'ud abu musula sha'ari ya kawo ziyara kufa gidan abdullahi bin mas'ud ya zo iya jira ya hutu suka gaisa ya ce kai ibn mas'ud ni na ga wani abu sabo a masallacinka me ka gani ya ce a muje ka gani da kanka suka zo masallaci suna zanwa sai ga wasu jama'a gurup gurup da mutum ɗaya ƙasa ya kabiru mi'a da tako su ku yi kabara ɗari Allah akabar Allah akabar Allah akabar Allah akabar sun ƙiza sabbi yi mi'a ta sabbi ɗari haka suke suna sai ganin haka sai ka ce a'a laƙad ji'itun bi bid'atin zulman aw faqtum hawa wa ashabu ilman yace lalle gagagagaga kun zo da bid'a ta zalunci kun yi manzan Allah da sahabbai ne ilimi kun yi sana addini ne ai ka ga me suke yi tasbihi suke yi takbiri suke yi tahmidi suke yi a cikin mai kyau suka ce ya wani ai mu ya ba mu da man la yuridu illa khairan muna da alkhairi ne muna da tasbihi ita kan mun yuridu khairan la yusibu nawa ne ma alkhairi ki same shi ba ya waka su ya ce tasbihi ne ba kaga kenan a yaya ake yi sabbi su barbar kaifiya kaifiya ma kai ake yi abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar wani ya atisha ce wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar ya ce kai kai kai kai wannan sabuwa ce tutu me ba kyau salatu ne ba kyau salatu ne ba kyau ya ce mu annabi haka ya gwa mana ba ya gwa muku alhamdulillah ala kulli hal kaga ai ta yi to haka za ka mace salatu ne bai yau amma annan ba haka ya koya ba sai da musayyab a masallaci bayan sallar asuba sai ga wani yaki har jiro na filwuli yace bawan Allah bayan kan sai asuba ai ne daga badar yace bawan Allah wannan kuma menene wannan wasu da sunna yace ayo do Allah ne ma Allah ne ma azaba dan na sallar sai Allah ma azaba me laji ayo do Allah ne sallar Allah ne ma azaba dan na sallar yace a walakin yi azubu bi khilafi sunna Allah bai azaba an sallah amma sai ma azaba dan ka saba sunna wanda haka ka damu cewa kaza ba kaza ana magana yaya annabi amma shine kurin magana cewa mutum yayi kokarin bi kurin ka bi kurin kuma ya ishe ka abin aka kawo kanshi ba ma iya in wa kaddara wai ana iya ba kaddara ana yanzu sai in wa zata annabi azin an kasa zubati ko kaddara ana yin tasbati da wanda manzan Allah ya yi da wanda wani shirya da Allah ko ana yi sun zo daya kun kuma kuna rigima kan manza Allah shirya da mu alrama bismillah
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والاستعفي الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله yan wa a darasi na ƙarshe aya ta ƙasar sati da ya gabata an jawo aya ta wa'an tula ya mani armar da gobaraye ko mace marasa alami ko tuzuru ko dai duka dai wani bayani da allah ya ɗorawa musulmi armar da marasa alami to wannan bayani ya gabata umarnin Allah ne da kwadatar da mutane da armar da marasa armi to yanzu iyayewa kai ba ka da masu taimaka maka ba taimaka maka ba kai ba ka da kuɗi yi kaka ce hujja ce ka ce ka biya bukata ka shi ne Allah ce wanda su ta'afi alazin na juru na kahan su kame kansu waɗanda ba su samu damar arme ba ku kame kanku eh kanku ce ka samu dama tuna baka wanda ba shi da ake dole awo ko ba haka ba ku yi haƙuri ku kame kanku hata yi guni hun Allah min fadali har Allah ya wada ta ku daga cikin fadalai shi kace kaje ka dauko rigima ba abin ya gare ka wani hadisi malam bahaushe da ya shahara ana wai ba ka da kuɗi ba ka da komi talauci ya maka yawa ƙara mace kana ta yi ma ƙara ta biyu an ya ya maka yawa talaucin ka kasa ka karo ta uku ta uku Ka- ka- haka yau na cikin bahaushe ne haka yake yawo wani abu akan mutane Allah Allah ga wata ba wannan shak Abdul Wahab ma wala sunna jama'a yace da mun da raba ta tambaye kullun ta da raba ta kada ra'ayi mutum ka ka ka zawa addini ce ba ba ya raba da addini a taƙaice ma wala sunna jama'a ba da Najeriya dan uwa mas'ala ce wadda addini ma ɗayan ma Allah ta kai hakuri ɗayan ma ka ɗauko rigima ka ka ɗauko rigima ɗayan ma ka yi hakuri Allah baka abu ba ce ba ka zawo rigima wannan shi ne abinda shi sa na rangar yake hatsi kiki da kikiyar matasa ya ma shasta babu ka ta musta ni kun ba ta musta ni kun ba wanda ya samu iko alba'a biyan bukata ta sha'awa da komai na mutum shi na ce annabi arabi annabi ce arabi ko kina wani baka da shi ya hakuri Allah da baka kai ka ku jawabin kalima kuma ɗan uwa a yau kuwa sai muna rayuwar zamani wanda ba mutane a can dama a can da ana zuwa jihadi a samu ganima ana zuwa aiki ko na gona ko waye mutum kuna ta kun zai almin haka baka komai ko ba zaka zama wai kana mawada ba haka bane ba gaskiya ba haka tsarin da yake ba shi ko mun ka danke sana kana da ko azki Allah ne amma haka haka sana kurin haka na kace kurin shikenan a su ba haka bane ba suna nema inda hali kai ko da kaɗan ne na sana'a akwai kuma arziki na Allah ne amma ce kuma ka kwasa ka zamana ɗan wabda zamanin yanzu wanda kowa san a balle a maraya kudin wuta ma da haya ya shekar da talaka kurin kudin haya kurin kullum kana yawo unguwa unguwa unguwa unguwa kana yawo nan an koyi kana ɗari maraya bukata kudin haya mashi kudin haya ma da wuta sun shekar ba kudin kun bale ta ko a maraya ga ta kwamfi ba ta ce ba akwai matsala ta wani ɗan cikin ruwa ana iya biyan iya makaranta ne kuma an ba samu kudin kudin makaranta cewa ma na mata ta ta ce ta ka cin garo mu me ya ce da wallah ta ta kaji yo kullum ba abu a ce garo ba kamar ta Allah mai kawo ta yakuri ce da ta ce ta kaji ya tabbata wannan hakurin da mata ta tafi suka yi sai hakuri kwana biyu abinci kwana uku wanda matan da ne ne su sai Allah ya ta Allah ya ce والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا Allah ce waɗanda suke neman fansa a da lokacin bayi da bayi kenan bawa zai nema a tsora mai kuɗi ya biya zama ɗa to irin waɗannan Allah ce fakatibuhu ku ba su damar biyan kuɗi su zama ‘ya'a kusan musulunci ba shi ka bauta ba a duniya su ko ta yi a mummunan hali amma yi mata tsarin da babu shi a duniya wanda in ana diba bauta ta musulunci tola ba aibanta bauta irin wanda turawa ka suka kakanninmu suna masu da a wuya suna masu aiki suna suna ba su kashi haka aka bauta ba musulunci a musulunci bauta annabi ya isko sai aka ce duk wani babban laifi ya ce ka fara shi a wara da yantar da bawa aka faɗi da mutane da fadala ta yantar da bawa abu da yawa da kacika fara daga ansar ba za su ba mutane inci kuma bawon da kake tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tukullu min amal mala tukun fa kallam fa kallamtum fa ainum annabi ta kakku dora ma bayi abin da ya karin su idan kun dora masa aikin da ya karin su ku taimaka ayi da ku idan da imun mai mata imun ku ciyar da su da abin da kuke ci wanda su bi mata bisiru ku sa musu tuhar da kasa abin da kace ya ci ka ci ordebur ya ci ordebur kwai ka ci ya ci kwai me ka ci nama ka ci ya ci nama ka sa shadda gizna ya sa haka ban zalace ta yi wakanne yadda mai mai bautan ma duk abu na kenan ka ci ya ci ka sha ya sha mai bauta ko suna da kama kina abin zunubi ba bauta irin ta bature a bauta ce mai mutunci amma duk da haka ake neman 'yantar da bayi sai a gaya maka fadara ta yantar da bawa in kai laihi kaza kawo mata ka jihari yantar da bawa kai rantsuwa ka fara yantar da bawa kisa ka fara yantar da bawa da ake ka yantar da samu yanci sai musulunci kwarai ya zabar da mutane na sabu to shi nan nama Allah ce fakatibuhum zai ta gullun kitabin min ma malaka ta aymanukum fakatibuhum ku basu bada manufansa in alimtum fihi khairan in kun san bawa yana da dama ya je ya nemo ya kawo iya da abin kawo wanda zai iya zuwa ya nemo ta sauya kawo ku dora mashi kwashi dama to nan kalmar cewa fakatu buhu akwai masu ganin cewa to shin mai gida mai bawa idan bawa ya nema ka ba shi yanci dole kenan dole ne kenan Allah ce fakati bum na fasa umarni ke badawa ku ba su damar fansa dole kenan ka ba bawanka yanci wasu ce a wannan ba da umarni ne kwadatarwa ce ba wajibi ce ba masa magana mai kariya ta cikin sahih bukhari umar bin khattab akwai sirin na shi mana da ibn sirin shi mana magabata baban su baban ibn sirin shi sirin kin yana mana sai ya bashi fansa ikiya umar ya zo ce kai ina ga bula hada bulala to da kai tar da shi ba shi da bai canji wani fita mata mina bira ba wai shin wannan bawa idan yana yin fansa wajibi yace wajibi da ka cikin sai bukhari korwa da zai mu'allaka haka na kenan inda akwai bayan kin ka nan ƙarfin musulunci da ya ba da ƙarfi akan irtar da bawa ba mutane yanci Allah ce fakatubuhum ku dora musu fansa ta zama iya Allah ce yace wa atu min malin allazi atakum na ana kira da sauran musulmi na abin da ke cikin tafsiran ku taimaka musu da dukiyar Allah da ya ba ku nan ja hankali ne a taimaka ma bayi su zama ɗaya an dora mai kudi ya gare shi ku taimaka mishi ya sami yanci duwan cikin ba da daman a yanta da mutane ne wala tukurihu fatayatukum ala ribaga nan kuma Allah yake hani a lokaci guda kan ku tilasa ma bayin ku yin karuwanci an samu su cikin musulmi munafusa da ibn bin zulul wanda suna da bayi mata sun dora musu kudi suna zina suke suka musu kudi tun da baiwa ce ba ruwan shi ya kunta kana kudi kuna ba ruwan shi kunta kai kana kudi to kenan su suke gani za madan su dora musu wani kudi wanda ya sun kawo ta wanda suka suna zina sun Allah ya kashe la tukuri wala tukuri fitatu fil bagad kau ku dora tilasa ma bayan ku mata kan karuwanci in a ranar ta hasuna idan su suna niyyar kame kai nan an san ɗabi'a ta damu ta shigar da mun a ce akwai tilasawa kidan ba ta so kaga ce a kidan mutanen ki mutanen kame kanta ya bar ta yi a halin da ake ciki ne tilasa mu ake suna neman samu kare kansu amma su in su kamar an ce Allah bar bar sanu shiga mana hukai ya cikin wanda ya goyo shi sai mata dole ta ka mishi ba ruwan shi komai kenan an kawo ina rata ta hasuna in kuna in suna ne kame kai nan halin wannan ne su masu neman kame kakin Allah ke magana ku ba ku ba ku ba su lahiya ba dan ba cewa idan ba ta nin kame kanta sai ta karo ta ka ba ta dama a ko da ba ta nan kurin hali ne na a wancan zamanin halin da ake ciki kenan da tabtaku arzul hayatid duniya kuna haka kuna tilasa musu zuwa su karoci su kawo muku kuɗi dan neman amfanin duniya Allah ce mai kurizun duk wanda ya tilasa mata bai wace ya tilasa mata yin karuwanci fa inna Allah min ba'da kirahim ghafurur rahim Allah ce bayan tunda ba ta bane ba tilasa mata ga bata so to shi Allah mai gafara mai jin kai kenan Allah zai gafarta mata lahin da tai ba tare da santa ba kuma kai ma inda ka kai ka tuba ga Allah shikenan a kiyaye gaba Allah ce gaba ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين التي ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات حقيقة تبقى mun sabakar muku ayoyi wanda suke bayyanar da abin da Allah ke nufi da ku suna bayanin dokokin Allah a kan hukumcin Allah a kan shi na mana alƙurani wa matsalan minan ladina halawun ƙabalikun Allah ya ba ku misali da yawa na al'ummomi kayinku irin da nuhu ya rayu da mutanen shi aka ta gwagwarmayya a kan kahurci kan gama wanda Allah suna ɗaya yake iya kira ana yi iya yi Allah ya tsaye da su a ba shi kashi abin wulaƙanci tsawon shekaru dubu ba hamsin na wazi kuwa kuma Allah ya tsaye bai kashe su ba mana bai halakar da su ba dubu bai mutu ba iya raye suna raye aka yi ta yi kamar mutu gaba abin yi kamar ne wanda mutane da kan a yanzu da ga muna ga magana a cikin yan duniya a cikin rubaba addini ta cikin duniya kullum kamar duk labari ne da kullum labari ne kullum na turu ce kaza kullum aka yi a zo ne wata ran koyi wani mutu kullum ba wani abu sai kamar abu kamar Allah ya ba wani abu kamar Allah haka muna ga duniya a cikin gari ba tsarin mutane haka haka abun kamar ba komai Allah halim Allah mai haƙuri ne shekara ɗin wa ɗaya ba ɗaya ɗari tara da hamsin kuɗin na wa'azin da fara kuma annabi guda ne Allah ke nan haƙuri da kashe kowa ba lokacin da ya sa ya zo ya san lokacin kuma zan wato ya haƙuri kura sai ka yi ta kan gaba sama lokacin da zai ana nan iya ta wa'azin iya hudu ku yi hankali ku yi ku yi tsoron kama Allah har lokacin da ya fara jirgin ruwa lokacin babu ruwa babu teku sanu ya hukaci a ga wanda wani wani wani wani kwale-kwale ke wani wata kata kwaye wasu ma makin nishi wani ya wani shirme ne ga wani hasu a zaman koma kafinta za koma za koma suka taɓa zikiri cikin kwanye nan kuna muku zilibu ita sakaru na wani na sakaru kuma sakaru za mu zama rama kuje haka har azabata suna kallo har an mai umarnin yanzu an kare wadu yanzu mutane ka ba mai imani ba mai imani an karewa an gaya mushi yanzu kurin ka ci gaba da kera jirgin ruwa a lokacin yanzu ta suke ta ci mene ba su fara jirgin ba har ruwan ya zo ana ruwa jiske ruwa ne na yau da kullum kwazari ana yi ana yi ruwa ya hau cin gari iya ku zo ku zo ku hau ga jirgin tsira ɗaya shi da ciki shi da ce haba ba auri da jabin ya asibin mai haba ba ba na kwalo-kwalo ka ta kawo zan hau wannan shi a hau dutse to haba ba ba na shi a hau dutse ne ɗaya ga mashi ɗaya wani abu kwalo-kwalo ka ta ko tsaye ka ta ko ita haba ba ba sai auri da jabin ya asibin mai ma ya ce yaro la asibin mai amurla yau ko babu wani abu an wannan babu tsira wa ɗaya babu wani dutse tsira ta kaiwa wannan allah ne ka azaba shi wa duk haka wannan shi zawali ɗan wa takaice kaka ga sakaki ko ta lalata Allah ta sakaki ne a kyale ya lokaci ne zo ba ke ba Allah ya mun labarin muku na yan wa abin dokan darasi ne kamar ana wa'azi ana wa'azi ka ce kaza ana tai haza ana tawazin shuru ba ba abin da Allah yi ba halaka da mutane ba ka ta ba a sama abin da Allah ke ni kai da kai ta kanka kai ne kai ta samu lokacin ka mutai kai ta kanka ko wannan lamarin abin da hannun Allah ko ayi yanzu ko ayi bayan ka baka sani ba kai ne kullum ka zamto kana da gyara kyakkyawa da Allah kullum gyara alaƙa mu da Allah kullum shi ne abin yawa kuma bar mu Allah lamarin shi kenan labarin al'ummomi sun gabata nuhu hudu salihu lut duk wani gasar ibrahim sun da yawa a duk ƙur'ani ma mu labari wanda ke zama to darasi ne a gare mu shi ne cikin yawan masalan min allazi na kalu muka bar kuma misalai na al'ummomi da suka zo kafin ku wa mau'izatan lil muttaqin dukkan akwai gargadi wa'azi gawa kamar tsoron Allah Allah samu cikin dama tsoron Allah ci gaba
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
أنا الله سبحانه وتعالى na cewa Allah nuru samawati wal ard Allah shine mai haska ka samai da ƙasai shine hasken sama da ƙasa nan cewa Allah ya dangana makanci wannan siffa ta haske
wanda kuma mun san da cewa a nasarar ya bayani akwai haske wanda yake Allah ya sa hijabi tsakanin shi da halittu sun sai musulun maza na ke cewa Allah su wanta hijabi hunu ta lauka shafahu la hataraka su ba ta manta ne basaru ya ce hijabin Allah da ya tsakanin shi da halittu shi wani haske ne wanda wannan hijabin da Allah ya saka shi da bayan shi inda Allah zai ɗauki wannan hijabin ba abin zai iya saura in ma mai ya ƙone ba halitta da ta iya dawama wannan wani abu ne ba ma iya rizikar shi yan wajen ake cewa duk wannan halittun na Allah gaba ɗaya sama da ƙasa da mala'iku duka ba wanda yake ganin Allah sai ce mala'iku zai zo da su ga Allah suna ganin Allah Allah ke na fada sakin garin haka bane ba ba haka ba ne da irin wani sakin da zai mutu mala'iku da Allah Allah ya sa hijabi tsakanin shi da bayan shi inda zai bude to ba abin zai saura shi wannan wani abu na musamman Allah ya so ga bayan shi a filin kiyama iya cikin ni'ima wanda zai wani aljanna da ganin Allah ba zai zamanto ni'ima ce ta kota ni'ima ta aljanna to yace masalan nurihi misalin wannan haske na Allah to anan misalin haske na Allah kamar tafsiran sahabbai da su Ubay ibn Ka'ab da ibn Abbas nan sai ta wannan haske na biyu haske da Allah ke sawa zukatan masu imani an ce haske wanda da nuru mubinan Qur'ani kanshi haske ne nan wannan sahabbai dan sunan tafsirin shi ne a gaban da kowa da na hira cewa Allah na sanya haske ga zukatan masu imani sai Allah ke gaya maka irin wannan hasken da yake zukatan masu imani na kwarai ya ce makarnun misalin wannan hasken na Allah da yake sawa zukatan masu imani ga mishikatin fiya bisa ba kamar alkuki yaro sama alkuki a ɗakin tsaye a da mutanen da aiki ne ga a cikin ɗaki an wata taga-taga taga batta wuta ta waje a nan ake ajiye toci da hutula a ci balbal a ci balbal na ake ajiye hutula ne kenan haske haƙi tashi sai biki wannan wurin haske haƙin zai shigo a ɗaki amma kuma hasken iya kawo a ɗaki shi ne mishkat wurin ajiye hutula ne to amma wannan mishkat kin na musamman ne na musamman ne ala ce misalin shi kamar wannan alkuki ne wanda fiya bisa ba akwai hutula a ciki wannan alkuki amma ga irin hutulan ba ya ce almisbahu fi har zujada fi zujada kenan wannan haske almisbahu ce cikin na cikin kwalba mutular ba wani mutum a ta ce barbarin wannan ba a tana cikin wani kwalabitin cikin kwalaba take kenan kasar kenan ya kanta kenan dama abu ne tsohon abu ta allah san da mu haske hutula da kwalaba san hutula da kwalaba tana karawa haske ya yaro kwalaba tana kara haske ya wasu wasu kenan hutula ce cikin haske a zujajatu ka annaha kaukabin turai ita kuma wannan ita kwalbar ba wani abin ta kuma kwalba irin wannan ta yi kullum a kwalba ce wadda take kamar zaman lu'ulu'u kaukaba duri ne haske lu'ulu kan yadda haske ko to irin ta wadda aka cika ba da aka yi da kasa ba a kwalba ce wadda aka yi da lu'ulu mai haske kuma wannan an gaya maka irin hutular ga irin abin da yake na kwalbarta na lu'ulu ne mai haske to kuma manwa na wannan kwalaba ya ce yi ƙadumin shadaratin mubarak ita wannan kwalaba wannan hutula an hura ta ne daga wata itaciya mai albarka daga itaciya ta musamman shadaratin mubaraka itaciya ta musamman mai albarka wata itaciya ce kaka sha wahala ce zaitunatu iccin zaitun ta zama a duniya babu wani icce mai albarka irin shi da ganyen shi da man shi aiwa duniya duk duniya ya ci gaba da aka yi ba mai mai amfani da ɗan adam irin man zaki ai yau kamar ta karaji ya ce itaciya ce ta iccen zaitun ya ce la shirƙiyyatin wala garbiya ba ta yam- ba ta gabasa bace ba ba bayan maciya bace ba ba ta ba gabasciya ce ko bayan maciya me wani wani magana abu ne sananin kamar da burka suke tasar malaman tafsiri me yasa aka wannan siffa la shi ita wala garbiya ma'ana ka maganar wanda suka san ita zaitun suka san ita ce da matsayinta incin zaitun me la sharqiya kenan ba itaciya bace ba wadda take samun rana a lokacin hudawar rana a nan misali a kowani a kowani dutse ko namu da yake kare ta daga yamma kenan ta hudu rana tana ganin ta idan ta hada kuma wannan abin ya kare ta da rana ita sharqiya tana samun hasken rana lokacin da rana take gabas daga ta kuma ma ba ita ba ta rana ita sharqiya kuma miya garbiya ita ce yadda daga ɓangaren hudowar rana ba ta samun hasken rana iya wani dutse kan da wani abu da ya kare ta sai lokacin da ta karkata ta nufi yamma ta kwan take samun hasken rana ita wannan ba wannan ba ce ita ce ita ce ce wata ke tsakar riri ba abin da yake raba su da rana sai ta faɗi rana tana hutawa tana samun hasken rana haka ta faɗa tana faɗa hasken rana an ce a irin itacen zaitun ba itan zaitun ba mai kalite irin irin wani itaciya wanda take tsakiyar hili ba abin da yake kare ta daga rana ita ce mai kalite ke man zaitun sai ga ma a cikin nan wannan daga cikin zaitun la sharqiyatun wala garbiya ba ba gabas ya bace ba bai mace bace ba kenan ba ta gabas ya bace ba mai samun rana da gabas koko daga yamma a tana samun rana da'iman ko lokaci sai ya namarici to irin wannan ita ce ina mahi daraja kin kaditikin man zaitun ya ce to Allah ce ya kadu zaitu wa yudu walau lam tamsasu muna Allah ya ga makaditan abun ya ce wannan ga irin wurin ga irin kwalbar tata ta rubuce ga irin man ga kaditikin man ya ce wannan kamar da kanta ta kama haske ko a hura ta ba kamar da kanta nan kaditikin ya kai gaya kamar ta kai dan muhimmanci da haske kamar ta kama ta kama haske da kanta kuma aura ta shine ce kado zai tuwa ya zai walau lam tabtasu nar man na da dan kalitan man ya kai shi da kai ya baka haske ko da wuta ba sa wuta ba nan alace nurun ala nur haske akan haske na ce hasken qur'ani akan akan zuciya mai imani eh shine nurun ala nur har suka fasa ibn abbas haka ubay suka fasa wannan bane kenan hasken qur'an ayoyin Allah a zakatan masu imani kuma ya hadillahu da nuri masha Allah yana shiryar da hasken shi ga wanda yake so cikin bayan shi da imani baiwa ce daga Allah ba na bai ba wani wayan ba wayo bane mai imani sai ga mutumin wawa wani ma kuma amma ga ya imani ka ga gaskiya sai ga da ilimi ko min ibn aka amma ko da ya kawo ce ma Allah ilimin gashi nan amma kawo ne kenan harkar shirya wani kyauta ce Allah ke ma bawa ba wayan ka bane ba eh kula gama Allah godiya da ganka akan imani kula yace Allah ya hadi lahu li nuri man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hasken shi Allah sama a cikin mishi wa yadribu lahu al-amsal lin-nas Allah na buga misalai ga mutane sai su gane hanya ta kwarai bambancin imani rashin imani to wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah game da komi ina cikakken masaniya kan komi Allah ci gaba
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال na'am nan kamar da ibnu kasir rahimahullah ke cewa Allah subhanahu wataala ya ba mu misalin mutanen kwarai da zukatan mutanen kwarai kuma sai aka kawo fi biyutin azinullah aturfa wa zikra fi azmu nan kenan ina ne wurin da wannan zuciya yake aiki saboda ta babu wuri a saman ƙasa kamar masallaci babu wurin da Allah ya so a duniya kamar masallaci kuma annabi ce babu inda Allah ya ki kamar kasuwa eh kasuwa ba haka annabi ce babu wuri da Allah ya so kamar masallaci babu yadda yake kamar kasuwa ba ba kasuwancin bane ba aka hana abinda ake a wurin ne Allah yake kyama har mun zara kiran labarin cewa ruwa ta tsinse musu shedan iya akwai a kullun akwai tuta ta mala'ika kuma akwai ta shedan eh duk wanda ya fara zuwa masallaci a kutu da tsaba ta mala'ika zai bashi ba ko zuwa masallaci ga ladan ladan shi ne kowa san mu kuma tuta ta shedan shi kuma farko shiga kasuwa lawan
wayo
eh aka ne bace kuma ruwa ingantatta ta mutu a ta kirse musu dole wa ruwa shi wa ko budewa kenan ka je kasuwa daya da ba ba
ka bari wani wawa ya fara
eh ko da ka je ko da ka je kasuwa daya ko da kallon wani da yanka ka je a haifar da bai da kasar suna wani tsarin geyi suka ce kasan magana tsaya da geyi a wani da idan ya shiga kaka shiga da wani haka maza Allah ce kuma wata da zaka haka kenan masallaci ne wurin da Allah ya so a sama kasa to kenan waɗannan mutanen kwarai masu wani zukata ga wurin rayuwarsu ya ce a cikin gidaje kuma an da ana ƙarar ka yawan mutuwa ne mai zuwa kenan gidaje zuwa masaji masallatai da Allah wurin bautar Allah don kasuwan wa a nan a yi ƙarya a cikin cuta a cire ba duk da mara a yi alkutu duk ba da ke ba shi zai Allah shi bai san kasuwa don ba na kasuwan su bane ba a wurin cuta ne eh wurin banna ne a ci alkutu a yi ƙarya a zalunci ko mai a nan ake yi eh wurin banna shi ne cika ma Allah sai ya kyamar wurin ba kasuwanci aka na ba a aikin da ake a wurin shi zai Allah bai san wurin ya ce kenan wasu gidaje da alawar uzumi an turfa a ɗaukaka sunan Allah a ba wurin daraja wanda kuma fiye su ma ambaci sunan Allah a wannan ɗakuna kuma shi da kiyar kuma tallata yake ya ce sabiyu lahu fiha buluguri wal asar a rinka tsarkake Allah a wannan wurare sahiya da marici na wurin bautar Allah ne sahiya da marici mana masallatai wannan shi ne Allah ya shirya masallatai don wannan ibada wani wurin shi ta Allah ya sa masallaci da kofi ya ce amma da jami
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
Allah ce rijalu la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah nan ce rijal an ce an ka wannan na kira wannan kalma ta rijalun saboda abin yabo ne wata aiwanin rijin aiwanin namiji ne ba wasu ta aiwanin haba wani namiji ne an san kenan abin yabo ne a nan mutumin kware ne wani namiji ne kenan nan allah na ban wasu mazaji allah yana yi masu da wani halinsu ga halinsu ya ce la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirin da ya kama sala ko ta izaka maganar kasuwa neman kudi kama naira ko sefa ko dala bai shagaltar da su game da ambatan Allah bai hana su tsaye da sallah da wajibin zakka da yake kansu in wannan an san shagulin kasuwa mutum iya kama kudi wani kudin a kasuwa ne wani ma a buro ne ana taro ana wani taro ko ba taro ba da kudin taro an kare ka aibin da shi ka zo haka da na san abin da kenan abin da ya shayi kasuwanci neman kuɗi bai sa shi ya shagala game da ambatan Allah ko tsaye da sallah don kaga a wannan mai imanin mutumin kwarai bai yi wa ya bar sallah don wani abu daban na duniya duk abin da yake sallah ce a cikin lissafi shi duk abin da za ka yi kasuwa ce aiki ne wani rami ake wani biki ake mai ake sallah tana cikin ajanda kinka kana jiran lokacin ta mai imani bai shagala shi yasa irin abin da yake cikin nan na maganar ba da dama na ramun sallah ƙara'u salati ya ba da wasu suka ba samu damar mutum zai ci tuntun da akwai ramuwa in mun ƙare mun tashi ma hain tunda kai yanzu kai tashi ana kawo kuɗi kai guza kiliyar sa rage wasu ta su je wajen ɗan uwan shi kuma tsakar rana ta yi ɗaya ɗaya da rabi ta yi kuma lokacin da kaso ta cika kaso ta cika a lokacin ta cika kasuwa lokacin ta zo kana gudun ka tashi su je wani wuri ko ne zo ba da bakana sai ya zamana to irin wannan ko ana wani shawara ne ko da wani ana yi ku zamna kuna kallo sallah ta wuce babu ibada kace wanda ya bar sallah da gangan kan wani hali shi sa kamar Umar akwai masu sai zaka ramo daga baya amma ra'ayi ne wa ra'ayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba nasun qur'ani Allah ya faɗi inna salata kanat al-mu'minin kitaban mawquta sallah wata farilla ce Allah kira masu imani kuma kitabun mawquta wata farilla ce mai lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li salati awwalan wa akhira sallah tana da farkon shiga tana da fita kuma ya kawo ruwayoyi cewa bayanin cewa sallar azuru tana nan malamin da asar azuru tana matuƙa da asar ba ta ba da asar tana nan matuƙa magarba ba ta hada ba magarba ta matuƙa isha ba ta ba duk ɗin shiru to kenan a wannan annabi ya haddace Allah ya wadi annabi ya bayani kenan sai ce sallah din dai ta Allah ce ya mata lokaci kowace annabi ya bayani dalla dalla azur tana nan har asar sai da ce tana nan matakal asar ba ta yi ba to da ta tana asar ta fata shi ta matakal asar ta matakal asar ba ta yi ba asar tana nan matakal asar ba kenan ta akwai ta babu ta shine kamar da Umar bin Khattab haka Abdullah bin Umar haka Salman Farisi da ba cikin sahabbai dai suna kan cewa duk wanda ya bar sallah guda da gangan ta wuta da gangan kurin sai dai tuba kamar zama ka wuce kai kuma tuba ga Allah kawai ba ta Allah ta wuce ta wuce ya mata lokaci yanda ka san yanzu ba ka ce ba duk da ana cinkoso a aikin haji za mu je mu hau arfa mu yi jihun a watan watan rabi sari ya ka saba yi ko to misali yanzu za a ma sallah haka yadda aka ma haji lokaci haka aka ma sallah lokaci illa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani ita sallah an ba da uzuri ga mutum biyu annasi wannan wanda yake bar man cewa yayi ko barci da shi tashi ba ba barcin gangan ba kaga da kana kallon tele har kare uku hudu kwanta an ga mutum makara da kaga da gangan ne amma irin makara da ta aika da wata kullun da kaga makara ce akai to irin wannan wanda barci ne ko mantuwa annabi ce lokacin da ya tashi shine lokacin kakura amma da gaggam ana biki ana rayo ana kama kudi ya an kare wala wani ba ta Allah ba cikin muna zama ce to ka ta Allah cikin bai lafi da ko shi Allah wani lokaci Allah ke han wani wanda shi gurin a yi hankali da a takaice a yi hankali da wasa da sallah kuma cewa yawan masallaci annabi sallallahu ya mulki nan ya girma masallaci da wurin amma shi ma ya mana kashe akan ka a mai da masallaci wurin cin duniya wurin kawa wurin abin da ya mana labari la ta kuma sa'at hatta ta bana fil masajid kiyama ba za ta tashi ba sai an waye mutane suna alfahari wajen kyawun masallaci a mai kwalliya a mai ado abin mulki na tana kallon duk duk ma yanzu ga dangana kawai ta wanda kawai yaro an gaga abin adam ba a san abin ɗaukar hankali a masallaci shi ne bin abbas ke cewa da ta zukurufan na kama za a rufe ku bin abbas ke cewa kuma wannan al'umma za a waye gari ko za ku kawata masallaci kamar yadda yahudawa suka mana su wata ruwa mazan sanar yake cewa annabi sanar yake cewa idza zawwaq idza zakhraftu masajidakum wasabatu masajidakum fadimar alaikum ruwa ta inganta ta labarin inganta ruwa mazan yake cewa da ka waye gari kuna kawa wa masallaci ado kuna ma qur'ani zai zinariya kawa to ma rushe ku haka ne in ba wani kayan burgiya ba ne ba duk abin da shayi masallaci yansa kuma iya da tsuwa kuna wani bautan allah bai zo ba kaka kalle kalle wani ya wani wani rubutu wace wani zane wani maya wani ka wani gina ba a shi ne na ga sa saudiya wanda sa ka hujja saudiya makko madina ina ba hujja bace ba ina ce ne muna harami wani malami ya haram madina ma wani malami ya wa'azi ya wani karin magana ta maganar kawa a masallacin madina ga ta dai na san duk wanda ya je madina ya san duk marancin ka ya zama kauye duk marancin ka ya zama kauye kaga wani mayan abin nan wani kawai gina wani abu wani abu duk da gaga kaga mutum sallah iya haka iya haka iya haka duk marancin ka ya ce to ya ce bawan Allah ya ce kaka kaka ta kara hankalin ka ya ce wannan abin da kake gani dan hukuma ta yi ba shi bane ba shari'a ta halittar da abu kuma ba ce abu za mu iya cewa ba ka a yi ba ne a ba abu da ba can dama suka yi shi sun sakon da masu yi shi kuma da mai bisu iya hana wani ba ka ce dama malamin saudiya ta amince ba ne a hukuma ta yi kanta ba mai hana ta kura ma ba madogara ba ce ba ya kada da zai wanda suka ce wani abu amma ana yi ne ma tabbata annabi sallallahu salama ya hana wa masallaci kawa dan wa duk wani ibada ba a san ado kwalliya a dukkan kanka hatta ta kun salati aure man tafi man tafi ne yi tsada a'a ko tafi da Allah ka ci gaba zai yi ai sabka gashi nan amma ga amai mayan zane dole kalla annabi an ce nutsuwa ka kai magana nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla da salla riga mai zane mai ado da ya ji hudda salla guda yi ita amina ma abuja mun riga tashi mai ado akan mar zane ita wannan riga tashi wannan adanta ya dauki hankali na salla annabi sallallahu alaihi wasallam uwa duk wani kwalliya rubuce-rubuce zane a masallaci ko man tafi kun kaurace mishi man tafi ne tsada ne mai ado ne a'a ka yi samfil wanda babu kwalliya ado da ne gaskiya ya lafiya Allah shaida mu yanzu Allah iya ga mana yanzu kenan ina ga wannan bayanin wannan aya sai dai Allah ka rana insha Allah ai sai Allah ka rana ta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته